علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yau wata na musulunci watan hudu rabi'u thani iya da kwana daya ma'ana yau daya ga sabon watan musulunci rabi'u thani wanda shekarar hijira yau 1444 daidai da 26 ga watan goma miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sal al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a yi ni irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata Allah ya kawo mu ƙarshe na darasi game da abubuwan can guda hudu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu doka a cikin sallah mu nemi tsarin Allah game da su wanda akalla ina ganin mun yi darasi biyar zuwa shida wanda ake tattauna kan wannan masa'il din abubuwa guda hudu da manzan Allah ya ce mu nemi tsarin Allah game da su a tahiyyanmu ta ƙarshe kafin mu ce assalamu alaikum a salolin farila jawabi kan waɗannan abubuwa jawabi sun gabata masu yawan gaske sai dai akwai wata gaba da wani ɗan uwa a makon da ya gabata har ba mun gama darasi na fita yake min istibisari a shafi na 156 dab da shafin da za mu tashi a yau can farkon feji na 156 wanda sutura ta uku a fejin daga sama wa ya ƙullu kafir ya rabbi la tuqimu sa'a kafiri duk da azabar da yake sha a kabari da matsin da zai samu sai buɗe baki ce rabbi la tuqimu la tuqimu sa'a Allah karkata da alƙiyama to amma kun da ya gabata an samu sabaqul lisan sai na karanta karatun rabbi to ƙimi sa'a an bayyanta ƙwarai da gaske bayan ya min nuni kuma da na ji a audio da aka ɗauka na ji haka karatun na karanta shi to kuskure ne irin da ɗan adam akwai laɗin a baya su wancan ɗan aljanna ne ke ce rabbi to ƙimi sa'a allah ka tada alƙiyama domin ya ji shiga aljanna ni'imar da yake samu a kabari ta aljanna ta fita shi kuma kafiri duk matsin da yake samu a kabari matsin da zai samu a wutar jahannama yafi wannan ya sake cewa rabbi la tuqimu sa'a an samu nasik wal mansukin yau duk wanda ya ji wancan to ga gyara a yau an yi insha Allah kuma wannan yana da kyau kuma shine amfanin sa littafin a gaba duk abin da aka gani ko aka ji na kuskure za a iya nusar da mu domin a gudu tare ya tsira tare Allah ta'ala ya mana jagora inda za mu tashi a yau kai tsaye shine ne a shafi na 157 inda maliki cewa in sha'a da ali walidaihi fil faridati wa fil nafila aida akwai kofofin tambaya da muka yi ta amsawa a makon da ya gabata cewa bayan wannan abubuwa guda hudu da manzo Allah ya ce mu ne ce mu nemi tsarin Allah game da su shin ya halatta ka sake wata addu'a kafin kai sallama an bayyana akwai wannan tambayoyin ban manta ba sun ta zuwa da dawowa bayan Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal bayan tayi wannan akwai dama da zaka ƙara da wa'ansu addu'o'in kafin kai sallam an fahimta to kamar amsar wannan tambayar shine malam zai dora mana karatu akanta wa in sha'a idan kai masallaci kasu da ali walidaihi zai addu'a ga mahaifansa kamar yace Allahumma rabbighfirli wal walidayya an gane ko rabbighfirli wal walidayya wal jami'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat misali nace Allahumma rabbighfirli domin a ƙur'ani rabbi gafirli ne kuma an hana a karanta ayan a ƙur'ani a cikin sallah matuƙar ba karatun sallah ba to sai ka ƙarawa addu'ar wani harafi wanda zai bambanta ta da cikin alƙur'ani mai girma wannan ya halatta in ka so za ka yi addu'a ga mahaifanka domin darajarsu da ƙimarsu a tattare da kai fil faridati a sallar farilla awin wa fin nafila aidan kuma a sallar nafila kuma waye da uliman ahabba minal musulmin aidan an baka dama za ka yi addu'a ga dukkan wanda kake kauna daga cikin musulmai an fahimta bayan waɗancan hudun da ya kafin ka ce assalamu alaikum da an baka wannan dama ka sa mahaifanka cikin addu'a sannan waɗanda kake kauna a wannan rayu kamar malamanka da mutanen da suka ma alkhairi da ba za ka manta da su ba da ‘yan uwa ɗaliban ilimi da shugabannin mutanen kirki da sauransu duk za ka iya sassa addu'a an fahimta shi ne wai da liman a habba minal musulmi duk wanda kake kauna cikin musulmai to za ka iya sanya shi cikin addu'a bayan ka nemi tsarin Allah game da abubuwancin guda hudu kafin ka ce assalamu alaikum mali ce rawar bukari min hadisi bin masa'udin radiyallahu an imamul bukari ya fito da hadisi cikin littafinsa hadisin abdullahi dan masa'ud Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa summa yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilayhi sannan masallaci an bashi dama bayan yayi waccan addu'a ta neman tsari game da abubuwan guda hudu sannan zai iya tato ya zaƙo irin abin da ke bukata gare shi a wajen Allah sai ya roki Allah da su an fahimta duk bukatarka a duniyance ko a lahirance to an baka dama za ka iya roƙon Allah a ƙarshen ta hira kafin ka ce assalamu alaikum shi ne minar du'a ya a'ajabahu ilayhi irin abin da yake kake da so kake da bukata a kansa Allah ya biya ma fa ya da'u sai roƙi Allah ɗin an ba shi wannan damar wa fi ba'adin nusuk a wa'ansu daga cikin nusuk kamar kofi kofi wanda aka wallafa littafin imamul bukari ta a wani kofin an samu summa summal ya tabira ko kuma summal ya takhayyar can aka ce summa ya takhayyar an fahimta nan kuma a wata nuskar za ga a rubuta summal ya takhayyar bilamil amur ya kasa lam wannan lam ɗin lamul amur ce sannan doka ma aka baka ka roƙi Allah da dukkan abin da kake da bukata gare shi kafin ka ce assalamu alaikum an bai mutan nan kaga wannan kamar ba da amsa ce game da abin da aka dinga tambaya a kansa a makon da ya gabata amma musamman idan kana sallah kai kadai to an fi baka wannan damar idan har kai liman ne kana jagorancin al'umma to karka nawaya musu da yawa idan kai tahiyan kai salatul ibrahimiyya ka zo ka nemi tsarin Allah ga abubuwan nan guda hudu to ko annan ma ka tsaya zaka yi sallama domin karka takura mabiyanka akwai wanda yake cikin damuwa yake cikin larura akwai wanda alwala ba ta iya zama a gunsu sosai to domin kula da irin bangarorin sai ka gaggauta yin sallama amma duk gaggawar liman yana da kyau a ce da shi da mamansa suna tsayawa su roƙi Allah game da wani abuwa guda hudu domin tasirinsu da irin bayanan da malayin a baya amma an kai kaɗai ne an baka dama bayan wannan maka ci gaba da roƙon Allah har iya inda karfin kai tsaya sannan kuma kai sallama daga baya wallahu ta'ala alam wa rawahu muslim bi lafz imamu muslim ya rawaito hadisin da lafazin summal yatakhayyar ba'ad min al mas'ala ma sha'a sannan bayan ka kammala roƙon Allah game da abubuwan guda hudu an baka dama ka roƙi Allah daga mas'alar da kake da ita a gun Allah cikin abin da kake so Allah ya biya ma aw ma ahabba ko duk abin da kake kauna an baka dama ka roki Allah kuma ana sa ran Allah da zai amsa ba dama gurabe biyu sune gurabe wanda ya kamata mu kula da su a cikin sallah musamman wajen addu'a da sujada da kuma tahiyya waɗannan gurabe ne masu tsada kwarai da gaske a sujadanka bayan ka gama tasbihai ka dinga roƙon Allah kana tura masa bukatocinka sannan tahiya bayan ka gama har zuwa salatul ibrahimiyya har zuwa neman tsarin Allah ga waɗancan abubuwa guda hudu to an baka dama sai ka dinga addu'a musamman ga abubuwan da suka ci mato a ƙwarya a rayuwarka ta duniya kuma da ta lahira musamman a dinga sa ƙasa da garuruwanmu a cikin addu'a da shugabanninmu domin a samu tsari mai kyau al'umma su dawo cikin walwala da kwanciyar hankali wannan yana da kyau cikin addu'o'in mu dinga sa wannan wa yasihu an yada'u bi shay'in mali ce ya halatta ko ya inganta ma shi masallaci ya roki Allah yayi addu'a bi shay'in ya ta'allaka bi duniya ga dukkan al'amarin ma da duniya ce ya ta'allaka da duniya ya halatta masallaci ya sa wannan addu'ar a gabarsa ta ƙarshe ta sujja ta tafiya kafin yi sallama kamar ɗan kasuwa ne roƙi Allah jari ya yi albarka ya roƙi Allah ya kawo ciniki mai alkhairi ya roƙi Allah ya haɗa shi da abokan ciniki na gari da wannan duka da Allah ya sanya mai albarka a al'amuransa na kasuwanci ko na aiki ko na noma ko na kiwo ko abin da ya kama da wannan duk wannan masa'il ne dinawiyya ko abin da ya shafi ka sa wani project a gaba ka dinga roƙon Allah ta'ala ya baka ikon kammalawa ko ka sa wani abu na alkhairi wanda nufinka ka taimaki kanka da al'umma shi ma ka ya halatta ka sawa Allah bukata ya biya ma domin al'amuran su kammala duk wannan ya halatta an fahimta fa yaqul har ma lai baka satar amsa mutun zai iya cewa Allahumma rzuqni zawja saliha musamman ga gwagware ko tuzurai wanda ba su da aure wa haka ne ko yawa su ma an zo babin su yawa Allah ka hore min kaman arziki da mata ta kwarai an fahimci wannan Allah ka min arziki da mata ta kwarai haka ake bukata an ce a duniya mata wa khairu mata'iha al-imra asaliha ita duniya wani dan gunjin dadi ne dan kankani amma gunda zaka fahimci ma jin dadin duk kankantarsa Allah ya ma arziki da samun mata ta kwarai an fahimta dan adam idan har Allah ya kai shi lokacin da zai aure kashi saba'in da biyar a cikin nutsuwarsa ta rayuwa to tana ta'allaki da iyalinsa ne idan ya samu matsala a wannan bangaren to ba shi da nutsuwa rayuwarsa duk inda yake hankalinsa a tashi yake shi yasa yana da kyau a dinga roƙon Allah ta'ala a zuriya da kuma iyali mutanen kwarai ɗazun da muke karanta wani hadisi na ummu sulaim da wani ɗalibai muna karatu da su bayan sallan azhar cewa abu ɗalha ya zo neman aurenta bayan mijinta baban anas ɗan maliyarsu kuma shi abu ɗalha mai kuɗi ne a lokacin mai musulunta ba ya zo neman aurenta take ce to ku dai ba irin mutanen da za a ƙi karɓar tayin neman auren da kuke yi ba ne komai kana da shi wanda ya cancanta aure ka amma abu ɗaya ne matsala kai ba musulmi ba ne ba kuma bayan da za a yi ni na yarda na auro da ba musulmi ba musulma ce har ma ya tambaye ta cikin zinariya da azurfa me take bukata ya mata sadaki da shi ta ce wallahi ba ta bukatar azurfarsa ko zinariyarsa abin da take bukata ko ya musulunta in dai har ya musulunta to shi kenan ita sadakin ta kenan ba ta bukatar komai ka duba yadda mace take take sacrifice da rayuwarta wajen ta jawo musulunci ci gaba ta haƙura da sadaki ta ce inda ya musulunta magana ta gani yake ce mata to ina zai je musulunta ta ce je wajen manzan Allah ya musulunta ya je wajen manzan Allah ya musulunta kuma wannan musuluncin nasa ya zama shi ne sadakin un musulun yi ne sadakin ta ya aure ta kuma har malamai ba suke cewa wani almajirin anas ɗan malik ana ce masa sabitul bunani wanda yake cewa malamai sun ittifaki ba a samu macen da sadakin ta yi daraja kamar wannan matar ba tunda sadakin ta musulunci ne an fahimta ra'asul amr al-islam bayan wannan suna zaune Allah ya azurta su da samun karuwa ta haihuwa kafin wannan shi a abu tsala al-ansari bayan ya aure ta sai ya lizarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullum in ya zo gunsa to kusan wuni yake a gumar zala suna tare da al'amuransa ma ya rufe abubuwa da yawa ya nizamci zama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wani lokacin sai ba magariba an yi sallan magariba da shaida gida to akwai wani ɗansu ba shi da lafiya wani yaron da aka haifa da ba shi da lafiya sai yotar iyagun manzan Allah sai Allah ya masa rasuwa yaron ya rasu ta kimtsa shi ta masa wanka ta shimfidar da shi ta lullube shi sai ta ce to ba ta so a samu wani mai tsautso bakin ya faɗawa abu ɗalha mutuwa wannan yaran ni da kai na zan faɗa masa duk mutanen gidan ta jakunansu kar kowa ya farta labarin wannan yaron ya mutu zan faɗa mijina ya dawo har ma da wasu surakuhi za su ga yaron domin ya faɗa manzan Allah bai da lafiya a lokacin yaron virus da ya zo ke cewa ina wani mara lafiya suke cewa ina su dai jikinsu ya ɗan matsa amma da yanzu ya kwanta kamar ya samu hutu su ba suka cewa tattun da ya kwanta kada a tashe shi a kyale shi a sha lokacin ma ya mutu ba su sani ba ya zauna ta kamai abinci ta kai mai ruwan wanka ya yi komai har ma dare ya sa kwanta suka yi kwanciya irin ta aure sai da asuba sai suke ce masa da Allah tana da tambaya ya ce mai tambayar suke ce kamar yanzu misali wani mutum ya wa'an su kawo ma'ajiya ta kayansu kuma suka buƙaci wannan abin ka ba su idan har suka nema ka ba su sun yi ma laifi ce a wani laifi suka yi kayansa ne fiye kama ajiya kuma ya ce ka ba shi kayi shi ai ba wani lafiya sai shi to Allah ya ba mu aron ɗani da kai tun da aro ne ya ba mu kuma shi Allah ya karɓi kayansa ta masa wannan hikimar ba ta kwantsama masa motar ya kasa sun abinci ya kasa bacci ba ma sai ta bari har sai da asuba ta faɗa masa wannan magana shi kuma ya ce ya aka yi baki faɗa min ba wallah sai na faɗa masa Allah wannan magana da asuba ya faɗa manzo Allah ga yadda muka yi da iyali na sai yake cewa shi yaron Allah ya ji kansa kuma mu'amala da kuka ta auratayya a jidda da Allah ya sa albarka a cikin ta to sai Allah ya kaddara aka samu juna da aka samu juna sai manzon Allah ya ce to yaron nan da aka samu cikin sa bayan dan uwansa ya mutu to idan an haife shi a kawo min shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai masa shi manzan Allah ya karbe shi ya tattauna dibino a bakinsa shi ne farkon abin da ya fara faɗawa bakin yara a lokacin mahaifiyar yaron ta faɗawa ana ɗan maliki cika faɗa manzan Allah ya mai suna da kansa mun ba shi zaɓi ya mai suna manzan Allah ya sama suna abdullahi to wannan abdullahi ƙanin anas ɗan malik ne an ce kafin Allah ya karɓi rayuwarsa sai dai aifi ya sama da ɗari mahalartan alƙurani sama da ɗari kuma ya yi shekara sama da ɗari a duniya kuma ya bar alkhairin da ba za su girguwa menene natijar samun wannan bawan Allah mai albarka uwa ta gari shi kun gane karatu uwa ta gari shi ta san yadda za su zauna da mijinta ta san yadda za ta kwantarwa da mijinta hankali ta san siyasar kaiwa manzan Allah ɗan taimata addu'a domin ta san addu'ar manzon Allah ba ta sauka kasa banza an fahimci wannan kaga ilimin mahaifiyar da kibirarta da wayewata addini ta ceto al'umma da yawa a cikin rayuwarsu to auren mace ta kwarai babu shakka riba ne wanda ba ta da ƙarshe akwai khadija ta binta kwaili matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma mata ce mai ilimi tun kafin manzon Allah Allah ya bayyana shi a manzo tana da ilimi shi ma ya je daga garu saurin ya dawo ko garu ira wanda yake ibada tun kafin Allah ya ayyana shi manzo ya dawo da aka masa wahayin farko ya dawo jikin a tsorace haka a damuwa iya cewa matarsa zan miloni da siru inni a kafu ala nafsi ina jin tsoron wani abu zai faru na ga abin da ban saba gani ba ta ce a kalla la yukurika Allah fa abada ta ce wallahi Allah ba zai wulakan ba Allah ba zai kunyata ka ba har abada domin innaka takdimul ma'adu wa ta'inu ala nawa'ibil haqq ta dinga karanto dabi'un manzon Allah mai kyau da yake kana hidima ga wanda baya kana taimakon masu karamin karfi kana tsayawa tsayin daka akan a tabbatar da gaskiya wannan dabi'un da kake wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba ta kwantar masa da hankali lokacin iya ganin an masa wahayin farko abubuwan masu bashi saboda haka auren mace mai ilimi yana da advantage da yawa har ma ma'aikin Allah yake cewa ba alaika bi zati dini tara ba da haka mai neman aure ka yi kokarin ka nemi mace mai addini hannunka zai yi riba ma'ana in Allah ya baku zuriya zaka samu saukin tarbiyya a gunta an fahimci wannan to saboda haka zaka iya roƙon Allah cewa ya ma arziki da zaudatun saliha mace ta kwarai mai addini au zauja jamila ko mace mai kyau idan kyan ne a gabanka au allahumma rzuqni daran wasi'a ko kuma ka roki Allah ka ce Allah ka ban gida wadataccen gida iya daga cikin ni'imar duniya da manzon Allah yake faɗa cewa Allah ya ma wadataccen muhalli ya hada ka da mace ta kware da makoci mutumin kirki to Allah ta'ala ya hada ba ni'imar duniya an bai mutu wannan aw sayyara nazifa ko ka roki Allah abin hawa mai kyau kamar mota ko mashin da sauransu aw ma ashbaha zalika ko abin da duk yayi kama da wannan duk an baka dama ka roki Allah tunda bukatunka ne kana da su a gun Allah ka roki Allah Allah zai biya maka لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث بن مسعود رضي الله عنه domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah ta'ala ya kare da da shi yake cewa sun mai taqayyar min addu'a ajabahu ilayhi faydu sannan ka tato dukkan bukatunka wanda suka shiga gabanka kake kaunar Allah ya biya ma to an baka dama ka roki Allah su kuma Allah zai biya ma walil insani muftakkirun ila rabbih malai ce ɗan adam mabukaci ne gun ubangijinsa ya aiwan nasu an tumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku mabukata ne kuna da bukatu a gun ubangijinku Allah subhanahu wataala kuma Allah shi ake nufi da bukatun ya biya su shine ma'anar Allahu samad duk wanda aka toshe masa basira baya addu'a babu shakka ci baya ya same shi a rayuwarsa ta duniya da lahira duk wanda ya fi ka addu'a to sai ya fi ka cigaba a gun Allah kuma sai Allah ya fi ƙaunarsa a kanka an fahimta domin Allah ta'ala har ma cewa yake duk wanda suke girman kai ba sa roƙora to a lahira zan ta su ƙasƙantattun mutane za a shigar da su da suna ƙasƙantattu rashin addu'a girman kai ne baka kai matakin da zaka ce kai ka ƙoshi da addu'a ba baka isa ba hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin iya ce sabon su mai addu'a shi kan katke nan gaba ɗaya ke wata rana umar ɗan kattab radiyallahu anhu zai tafi umara daga madina har ya shirya ya zo ya yi wa manzan allah sallama ya ce manzan allah zan tafi maka umara har ya tafi zai ce umar sai ce latan sana bidu aika ya aka ya ɗan umar idan ka je aikin umara kar ka manta mu cikin addu'a ka samu addu'a haka manzan allah ya faɗa umar ɗan kattab allah ya ƙara yadda da shi wata rana kuma shi manzan allah yake faɗa umar ɗan kattab cewa akwai wata shekara ku dinga bincikawa akwai wani bawan Allah mai suna Uwaisul Qarni zai zo aikin haji mutumin Yaman ne ku bincika duk lokacin da Allah ya sa ya zo aikin haji to ka ce ma addu'a manzo Allah ke ishara ga wani tabi'i yayi wa Umar dan katsab addu'a domin tasiri na irin addu'a da yake da shi a Allah subhanahu wataala to saboda haka mu dinga matsawa kanmu wajen addu'a ya yan uwa domin muna da bukatu a gun Allah bukatu ga sunan na duniya da lahira duk sun kwatsa a gude ga su duk mai imani dole zai roƙi Allah ya samu ya gama da wannan duniya lafiya ka roƙi Allah ya tsare ma imaninka da mutuncinka da iyalanka ka roƙi Allah ya tsare ma addininka da ƴan uwanka da hanyar neman abincinka da garinku da musulman ƴan uwanka kullum kada mu dinga manta da irin wannan addu'o'i ba hikima bace ka dinga addu'a kai kadai kawai ba hikima bace kuma Allah ma bai koya ma wannan ba domin mahimmancin haɗin kai da son juna mai sittidayin ga suratul fatiha mai gani Allah ya ce ka ce alhamdulillahi rabbil alami arrahmanir rahim maliki yawmiddin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin duniya mai rahama mai jin kai mulki a ranar sakamako ya tabbata gare shi an gane ku sai ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ka ce Allah gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako kaga Allah iya nuna mana haɗin kai kenan baka ce iyaka a abudu ba wa iyaka asta'inu sai Allah ya koya maka sanunul jam ka sa ƴan uwanka musulmi wajen nuna wa Allah bautan nan ba kai kaɗai kake yin ta ba neman taimakon abun Allah ba kai kaɗai kake yi ba yan uwanka ma suna neman taimakon kamar kana yi wa Allah kamun kafa bayan kai ma da yan uwanka kuna kula da wannan balagar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sannan ka ci gaba da cewa ihdinas siratal mustaqim baka ce ihdini siratal mustaqim ba sai ka ce Allah shiryar da mu tafarki madaidaici shiryar da mu kace da kai da duk yan uwanka musulmai an fahimci wannan to saboda haka dan uwanka musulmi da ka faɗa wa Allah ubangiji cewa shi ma iya ma ibada kuma shi ma iya neman taimakon ka ya Allah sannan kuma da ni da shi din da dukkan mu Allah shi da mu tafarki madaidaici an san girman addu'an nan kuwa to in dai kana da basira da fahimtar abin da kake faɗa a fatiha to me kuma ɗan uwanka ya samu a duniya zaka mai hasada mai a ciki kai fa aljanna kake roƙa masa ba kana zuwa kana kai shaidarsa a gaban Allah mai bauta ne mai neman taimako ne kuma kayi addu'a mafi tsada a duniya shine Allah ya shaidar kai tafarki madaidaici kasa ɗan ƙwanka a ciki to mai in wani ni'ima ta sami a duniya kuma za ka mai asada za ka mai bakin ciki za ka mai za ka ba za ka sare mai ƙafa an bamtan nan kaga a ce a galabiya mahasada da masu bakin ciki don yan uwansu sun samu alkhairi ashe nassin fatiya ma ba su fahimci da ba fatiyan da kake karanta sau goma sha bakwai a sallan farilla ita kanta ma baka fahimce ta ba a fahimta ta duk wanda zaka faɗawa za ka kai shaidarsa a gaban Allah Allah wane fa bautar na iya ma ba ni kaɗai nake ba har da shi kuma Allah taimakon da nake nema har shi ma iya neman taimakon kai Allah sannan da ni da shi ɗin duka shirye da mu tabarki da shi in dai har zaka sa ɗan uwanka musulmi wannan addu'ar me tsada to kuma dan me zaka mai hasada dan me zaka yi gaba da shi menene abun zai tsone ma ido kuma an fahimci wannan kaga lalle idan Allah mu dinga tuna cewa wannan mu'amalar wannan ulfar da Allah ya hada mu mu hadu a musulunci mu yi sallah mu tashi mu yi zumunci to al'amari ne iya da girma a gun Allah ba karamin abu bane ba karamin abu bane hatta manzon Allah Allah ta'ala ta yake sahabban da na tattara ni ne na hada ma kansa a guda wa allafa baina qulubihim law anfaqat ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum haɗin Allah shi bai haɗa mu ba ya ce huwa san makumul musulmi na na haɗa ku a buɗe na ambace ku da musulmai amma a yanzu gaba a gida ɗaya ana gaba wani masifar ma wa da ƙani wane baya son wane ci gaba wane baya son wane ci gaba wani ya'yan dangi ya'yan ummomi ko ya'yan baffane ko ya'yan kawunai bakin ciki da hasada da bala'i me yasa Allah zai daga wannan wani makota ga gida ga gida amma ko magana ba sai ga shago ga shago ko magana ga rufa ga rufa ko magana kuma ka zo ka kabbara sallah ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sayyida ina ai kana sallah Allah zai watsa umar da kai yarka kawai domin ya san ƙarya kake yi ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abinda ke kan doran harshen ka ba shi bane a zuciyarka tunda dan uwanka da kace Allah shiryar da mu ta farki madaidaici Allah gashi nan ni da shi muna neman taimakon ka to baka san sa baka san sa tsafi ma kake masa mugunta kake masa binne binne da kulle kulle kake masa domin ya kassare ya lalace kuma ka ce Allah ka ce wa Allah kai da kai da shi kana nema muku taimakon Allah Allah ya san ƙarya kake yi Allah ya san ƙarya kake ba da gaske kake ba ko matan mutum ɗaya kuna zaune ƙarƙashin inuwar aure mijin ku ɗaya amma ki tada hankali ki dinga zuwa wajen boko sai kin kassara ƴar uwarki kuma ke musulma ce in zaki fito ki sa niqabi ki sa wani wani wani fatar banza ta ƙarya da wani kuma zuciyarki yanzu kikan zuciyar fir'au ki ji wajen boka a baki wannan ki kulla wannan ki dau jinin mijinki ki kirgahin sa a can ki waye shi yasa nake ce muku auren mace mai addini riba ce duk macen da take irin wannan kullakullan da binabinan wallahi ba mai addini bace kuma ba mai tarbiya bace ko ba mai tauhidi bace ba an fahimci wannan akwai mutumin da ya faɗa babban mutum ne a garin nan wallahi wata ran yake faɗa min cewa da daddare iya bacci kawai kamar an ce farka da ya farka sai ji motsin iyalinsa ita ma ta ta farka haka da sai kamar iya baccin bai tashi ba wallahi iya Allah da zai nuna masa wata ishara kawai matarsa ya ga ta buɗe wani gunta ɗauko sabuwar reza ya ce to reza ne kafin ta kashe ne dai zan daure amma da wuka ce ta zan in zauna amma da ke reza ce na san kafin reza da kashe ni kam za a jima ya ce ta ɗauko reza ya ga ta ɗauko audiga a hannunta ya shiru ya irin bacin ɗayan mai yake bacin zo mako idan a hankali iya juya ga wanda za ta mai ila ne tashi ya ce ta je ta samu gun da kamar tafin kafa haka gune wanda sai da kyar za ka ji zafin abu don fata tana da ɗan tauri ta daidaici gun da ba daga taɓawa zai ji zafin ba ta sa wani abu ta goga kamar irin spirit ɗin nan wanda zai sa gun yi sanyi kama abin da za mu alura a sai shafa maki ɗin ta sa rezar iya gani ta yanka gun ya ce wallah ko motsi ne ba jini ya fito ko ta sa wani auduga ta gogi jinin ta ji ta sa a wata leda ta kule ta rufe ta dakwai ta kwanciyarta ya ganata ko ɓun bai ce mata ba wallahi sai da asuba ta yi bayan ya yi sallah ya dawo sai shi dada ta buɗe wancan gwa ko wani abu ta dauko masa da ce mai a ciki a a wata ajiya ciki dauko ta yi dabal-dabale ta buɗe akwai wata leda aka akwai wata auduga ciki dauko mai ta nuna matan abin bai ce ki dauko ko zuwa dauko da kaina ta ɗauko ya ce yanzu ke wacce aka zami da ke yanzu wannan jinin da kika guga auduga jini na mai zaki da shi mai zaki da shi boka ne ce ki nemo jini na ku za ku yi kaza ku yi kaza a kai na ku da kansa ba labari ba shi ya kamata da kansa to kaga auren mace ta gari jari ne wanda alkhairinsa ba shi da iyaka in ka biya kyalkyal banza ko kuɗi ya kai kai aure ka shiga uku wallahi in dai manufar ka ga aure ba addini ba ce duniya ce tsantsa yar alhaji wani yar honorable wani yar distinguish wani babanta mai kuɗi ne wala ka shiga uku ba yanda za a yi ka ji daɗin auren ba zai yi ba tunda manufar da Allah ya ce ai auren ba wannan manufar ba ce sai dai in wani jin daɗi ya samu daga baya wani wani abu ne daga Allah ya kawo shi amma manufar ya zamto addini ne a gaban ka kawai kaga duk macin da ta yi mawa za ta iya kashe ka wallahi ni dai faƙi huna kenan fahimta da kenan in dai har mace boka zai iya cewa ta yanka jininka ta dandalo a auduga ta kai masa to wallahi za ta iya kashe ka za ta iya sama wani abin ka mutu bukata ta dabiya bai fi sati ba yana ganin wani karatun malam aminu ibrahim daurawa afuwan kai malam kabiru gombe allah ta'ala ya kara musu lafiya yake cewa a wani gari ne a arewacin ƙasar nan 'yan sanda suna patrol da daddare ya suka ga wata mota an kashe fitilar ba su yadda da ita ba ya suka yi baya sosai domin kasu gane suna ganinsu ya suka ja mota su suka je wani gida suna ganinsu daga nesa suka haura gida suna haurawa polisi suka biyo su suka zo wannan gidan da suka shiga suna suka shiga sun je kan mai gidan barayin a yi haya kilas ne ce in kuɗi kuke so akwai kuɗi zan ba ku suka ce amma kuɗi muke so ba an turo mu kashe gani kawai matar ta tashi hankalin da ya tashi kaza ka yadda ku kashe mutane kaza kaza kaza ka zo bai mijin ta tsaya wallahi ba za mu yadda yadda ku kashe mutane Allah ya baiwa ƴan sandan nan sa suka fada cikin gidan suka shiga ba a kashe mutumin ba suka kama wannan barayin dukkan su aka tafi da su sai a yi digun da za a yi bincike abinda zai ba ku mamaki da aka binciki wannan barayin ko yan haya kilas din nan ashe matar ta dauko haya kace miji ita shegiyar mai kururuwan nan da ta tsaya a bayan sa ta ce da kai su tare wala ita ce dauko hayar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka matsa su bincike nuna tabbasa mata ba su kuɗi ga kuɗin akan mijin wai zai ƙara aure ita kuma ba ta so shikenan ta dauko a kashe shi ma ya bar duniya ba in za ka yi aure kai a hankali ka jigo wallahi ka je ƙauyen ku ka duba wanda ba da san wannan zamanin ba ka Allah ka je ka aure ta Allah tallahi wanda wallahi nake wadan kwana kun ga wannan ha Allah tallahi sauka duk a irin birane ake samu wannan musibo waye wata yawa ne ba abin da zaka boye musu shiga intanet ne shiga wacce duk sun sani ya alamuna zahira min alhayatid duniya a yi wa mutum tagi to yanzu har mace ta san ta ɗauko hayaki na mace matar aure abinda aka san aiki ne na kasun goma yan ta'adda a cikin a cikin mazajen ma sai yan ta'addar gaske da irin wannan amma mace ta san irin wannan me za ka ɓoye mata wadda ka duk wanda zai aure san abin da zai aura wallahi ka roƙi Allah ka dinga yi wa Allah roƙo ya baka mace ta gari an fahimci wannan a bayan wannan ka yi ta addu'a game da abin da ka so domin ɗan adam mabukaci ne zuwa ga ubangijinsa shi ake kai wa ƙoƙon barar addu'ar ya amsa an fahimta ko manzan Allah sallallahu Alaihi wani hadisi yake cewa shi mai sallah ba a kai shi musulmi ba lokacin da ya fi kusa ga Allah face lokacin da yake yin sallah a lokacin da yake sallah ma face lokacin da yake yin sujada ya fi kusa ga Allah a lokacin kaga kusancinka ga Allah to shi ne hikimar cewa a lokacin ka miƙa wa Allah bukatunka abu na biyu kana ibada mafi girma a cikin ibadun da dan adam zai yi ne sallah Allah iya son sallah kuma ibada ce mafi girma kana gabatar da wani ibadar kuma kana miƙa wa Allah bukatunka a cikin sallah karatun alkur'ani kabarbari tasbihai an gane ko duk irin wani abubuwa ne wanda Allah yake kaunarsu to kana cikinsu kacce-kacce sannan kuma suka faɗa wa Allah bukatunka abu na gaba sallah kamar azumi ce mai sallah a lokacin da yake sallah azumi yake yi ba ci ba sha Allah iya san ɗan adam ya killace kansa ya hana kansa bukatarsa domin bautan Allah to kana cikin wani ne kuma kana addu'a ya fi a ce sai bayan kayi sallama kuma ka zauna ka roƙi Allah an fahimta saboda ka hikima shine duk abubuwan da kake da suna bukatu ka dinga tura su a cikin sallah cikin sujjada ne da kuma ƙarshen tahiyya ya fi dacewa kuma magabatar sun fi tabbatar da irin wannan guraben wajen yin addu'o'i domin saran Allah ta'ala zai karbe su ya'ani da an ya kammala tashahuda ma'ana bayan ya kammala tahiyyar shi wa ma amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awuz da kuma irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi doka yayi na neman tsari gaba da wadancan abubuwa wa bizalika na'rifu anna ma itidahu kathirun minan nas al-yawma daga nan zamu fahimci cewa abubuwa da yawa da wa'ansu daga cikin musulman yau suke ganganta yin su kullama salima min at-tatawwu' duk lokacin da mutun ya sallame daga sallan nafila zahaba yad'ullahu azza wa jalla sai koma gefe dinga roƙon Allah hatta yaj'alahu min al-umuri ratiba wa sunanul lazima har yasa hakan wani al'amura ne wanda ya ratibantar da su ma'ana ya ba su lokuta na musamman wa sunanul lazima kuma ya sunnanta wa kansa sunna ta lazimi ya lazamci abin yau da gobe yana yi sai ce fa haza amrun la dalila alayhi wannan al'amari ne babu bahi da wani dalili kawai a ce ka yi nafila ka koma gefe ka dinga roƙon Allah duniya tsantsa yace wani al'amari da bai da dalili a ciki addu'o'i kala biyu ne yan uwa akwai addu'a al-mas'ala akwai addu'a ibada ita du'a'u mas'ala shine malamai suke cewa bai halatta bayan kayi sallah ka zauna ka dinga yi wani addu'ar ba kaman abin da ya shafi duniya tsantsa bayan kayi sallama daga sallah ka zauna ka sa gaba gabas ka dinga roƙon Allah duniya to san ce wannan bai tabbata daga magabata ba ina ne ya tabbata ka roƙi Allah cikin sujjada da ƙarshen tahiya duk bukatun ka mai da malai kawai halatta ka faɗa wa Allah amma abin da ya halatta ka zauna bayan ka yi sallama ko sallan nafila ko ta farilla shine du'a'u ibada kamar istighfari kamar la ilaha illallah kamar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan zaka iya wuni bayan kai sallah kana yi baka da wata matsala wannan domin du'a ibada ne ko malamai suna cewa in dai ka rikiya wannan din wuta to buƙatar ka ta duniya kar ma ka roki Allah Allah zai biya ma an bayyana in dai ka dage wajen istighfari ba ku ji abin da manzon Allah ya ce ba sallallahu alaihi wasallama mallazimal istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makharaja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu Allah min haythu la yahtasib ka kama istighfar karkace Allah kamin kaza karkace Allah karkamin kaza to sai Allah ya ma wannan din ja'ala Allah min kulli dhiqin makharaja dukkan wani kunci Allah zai baka mabuta in duk lazumci istighfar wa min kulli hammin faraja dukkan wata damuwa da bakin ciki Allah zai yi ma ita kuma Allah zai ma arziki ta inda baka tsammani kuma ga ladan istighfarin ka iya na Allah iya baka yanzu wannan ba sai ka dade baka roki Allah wani abubuwan bai biya ma to amma ka kama istighfar karka ce kowa kuma ya lazamci istighfar astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilay ko astaghfirullah wa atubu ilay ko sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وأدك مصر أزوى قرشي كركا وحالة دكانكا كركا يا الله ما قولي kasan wani sai tuni zan iya silmari dubu biyar a sa rasa da abin eh me yake cewa ba ba san abin da yake cewa cikin nutsuwa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in ka gaji rufe tafiyarka haka ake yi inna allah ta'ala jamilun yuhibbu jamal allah baya san magudi baya san har hayaniya ko goma kai masu kyau ya fi a ce ka yi dubu da magudi a ciki shi Allah ba yawan yake so ba tsarkin zuciyar kuma kai yadda yake so din an fahimci wannan to wani shine malam abin da yake so ya fa'idantar ana ka zauna ka dinga roƙon Allah duniya tsantsa yace ba hi da asali bayan kai sallar farilla ko nafila ka zauna amma ka zauna ka dinga istighfari hailala subhanallah walhamdulillah wannan duk ya halatta kai an fahimci wannan kara ce mun ce kara ya addu'a bayan sallah ba haka muka ce ba ka san akwai masu karancin fahimta yanzu wani iya can ba zai ji labara ai sun ce ba addu'a bayan sallah ba za ka zauna kai addu'a ba to da Allah kamar fahimta mai kyau kaji ko yawa shine gaskiyar magana malik ya cewa qabla an yusallim ba'da an yakamula tashahhuda ko kuma bi zalika na arifu anna ma ita da kathuru minan nas al-yawma kullama salima min at-tadawwu dhahaba yad'u yad'u Allah azza wa jalla hatta yaj'alahu min al-umur ratiba wa sunan lazima an fahimta nan ko fa hadha amrun la dalila alayhi ma da cewa al'amari ne bashi da dalili was sunan was sunnah abin da yake sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama idza ja'at bid-du'a qabla salam inna ma ja'at bid-du'a'i qabla as-salam sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutum duk bukatunsa duk addu'o'insa yayi su kafin ya ce assalamu alaikum an fahimta ashe wannan zai nuna ma karar abin da al'umma suke dade yanzu a wasu musallatan bid'a ne liman ya yi sallama ya jirgin salata annabi goma wani wa ƙafa uku ta hiya bakin salihina goma ya cinye gaban an fahimta to sai ga abubuwa ne wanda la dalila alaihi ba su da nassi ba su da wani dalili irin wannan addu'a ta jam'i da ake yi bayan salolin farilla ko a kawaidi ba labarinta ba wanda zai kama littafi a rubuta cewa ga wani sahabi ya gama san Allah ne babu ko tabi'i ko tabi'ut tabi'in duka babu wanda yake wannan babu ji da asali a addini amma ka roki Allah da dukkan bukatunka a cikin sujjada ko a ƙarshen tahiyya to abubuwa ne da suke da tarun dalilai daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ina fata an fahimci wannan to wannan shine ƙarshen inda zamu tsaya a yau insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan kuma shi ne darasinmu na 64 a cikin jeren gid darasin da muke a wannan littafi insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya sa da mu da su mu zama to ƴan aljanna ne muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri ya haɗa mu da alkhairin duniya da na lahira ya raba mu da sharrin duniya da sharrin lahira majinyatan mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala ya taimake mu duk masu taimakon addini a duk inda suke Allah ta'ala ka taimake su masu yi wa addinin mazagon kasa a duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan hanyar daidai da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته